أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1447 wanda ya dace da 13 ga watan 3 2026 muna cikin tafsirin suratul tauba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 24 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 25 ta suratul tauba insha Allah kayan nan tambayoyin da suke da nan su ne iya magana zakatul fitr za ka iya tattarawa ka ba mutum guda ko kuwa ka raba mutane daban-daban shi a gaskiyar magana idan muka diba ma'anarta na kangewa masu karaman ƙarfi roƙo a wannan rana da sa musu warin ciki kenan a diba daidai mabukata raba musu ka tattare ta ga mutum guda gaba daya bayan ga masu bukata da yawa kuma a bashi abin da ya wuce shi bukatar tashi in dai akwai mabukatan araba a basu shi yayi duk da wani duk abin da shi zakka in dai kai ka hudda ka ba dan kai ka hudda amma abin da ya miji magana musu sai magana ta cewa suwaye wahabiyawa haka ake mushi aka ce wahabiya ta wahabiyawa dan wata wahabiyawa suna ne na masu adawa da kiran sunna kiran tauhidi suke dangana ma masu da'awa zuwa ga tauhidi cewa wahabiyawa abinda ya wakana Muhammad ibn Abdul Wahhab shine su sai bin kai sai bin taimiya ilimin ne suka yada ba su kawo shi ba suna da ƙarin yaƙi da ƙarin iko kira ne suka yi da'awa suka yi suka da tawai suka abu to aƙida aikace shi abdul wahab ya zo baya wani aƙidu wanda sun yi su ko duniya a wancan zamani inda zama hansu a saurare haka ne an ga musulunci da al'ada da shirka bai da dama ɗan rikiya ce haka suka yi su ko to wannan malamin abdul wahab ya samu goyon baya na sarauta wanda suka wani saudiya sama saudiya sarki sa'ud shine ya ba shi goyon baya akan wani aƙida suka rushe duk irin wani kaburbura da ake bautawa duk wurin da saudiya ba kaburbura da ake bauta ma kaburra kabari kaza wuri kaza turansu to wannan kira da yi akan tauhidi da rushe irin wani abu to sai wasu masu adawa da irin aƙida su masu yana bauta ma kabari yana kira kabari suka yi ca suka ta sharri ga irin wannan aƙida da masu kira zuwa gare ta duk mai wani Allah ya ce wahabiya ba wahabiya ne amma asali ba wata aƙida ba wata maza ta sabu da wahabu malami da cin malamai masu da'awa zuwa ga sunna illa ya yi rushe kwarai ya yaƙi da yan bida kuma ya samu nasara kansu sai suka mai suka mai adawa mai yawa kama a takaice babu wata mazhaba ko addini mutum wahabiyanci illa har yanzu daga kira kira kan tauhidi sai ce su ce wahabiyawa kuma za a nan ne da ka ce abu sunna ba a bar bida sai ce ɗan zala to zala ce zala kungiya ce kun da ka ce a yanzu na ce zala su ma ci haka ne wata malaman an warko da ka da awalata tauhidi kada ta Allah da ibada a bar bid'a a kuma addini inda ke sai ce ba wahabi kamar su malaman zai ce wa dan zala shi ne kwarar amma babu wani magana izala ba magana wa balon kira ne zuwa ga sunna kurum na abdul wahab ba magana maza ba mai sunan tashi kuma ko hadi yake yake yake ma ta madan izala yake yake kada ta wannan magana su ma ta gawa biyan su zuba zuba da masu mewa bincin gaskiya ne amma sun san abin da ake ni kiran su zuwa ga Qur'ani da Sunna raki yake da bid'a da shirka shine ake wani malaman to duk irin wannan kira za mu suna daban-daban iri ne iya ga wai sabon suna sai wankan juma'a gabata wanda suke gida to shi wankan juma'a mai zuwa juma'a ka wajibtawa kuma asali ma san abun na asalin wajibta wankan a zo juma'a cikin tsafta sauransu ne gaskiya ba wajabta mata bankan juma'a in sun yi abu na abu ne mai kyau sun yi hatta juma'a kan ta ba wajibi ba amma sun zo kaga ba ce ba ta yi ba ko ma ba magana wajibi a kansu sai iya sa zobe da dan kunne shi kurin da ado kada yake sawa ya su masa dan suke sawa ta wani mashirmi ne su masa sun sa da ado ne an mashi ta sa an wasa da ado ne to ya ka hana namiji ado da kayan mata eh shi namiji duk abin da mace take banta da shi sa ya yi daudu haramu ne duk abin da mace take banta da shi namiji sa haramu ne kurin kuma me wannan mata ne kurin kayan mata daban na maza daban suke magana ke bismillah
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في أماكن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا آه وأن الله سبحانه وتعالى ينا زابر المسلمين yana tana musu na irin baiwa da nasara da ya ba su a wurare da yawa kayan wannan lokaci ma'ana iya musu tana musu rafel abin da ya wuce Allah ce laƙadar nasara kuma Allah fiye muwaɗana kasira Allah ya taimake ku ya ba ku taimako nasara kenan a wurare masu yawa akan abokan gaba sai ce wa yamma hunayen aka tana musu wani abu da yawa kana yakin hunayen iz ajabatukum kasratukum falam tugun ankum shay'a a lokacin yakin hunay dina su aka musu dogara ga Allah sai aka tana musu a yakin hunay lokacin da yawan ku ya burgi ku kaka ji da kai da yawa kuma wannan yawa naku bai muku amfanin komai ba me yawa kana wanda kan yakin hunay annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bude makka shekara ta takwas cikin ramadan ramadan ya karewa ya shirya da shirya ta shi tara haka cikin ramadan ne cikin ramadan ya kare shirye-shiryen makka ya gyara komi dai an komi dai ya shiga ordu ya shiga tsari a lokacin nan a wannan karkara ko kare laraba wancan wani ƙunshe ba daula mai ƙari ko gari mai ƙarin yaƙi kamar saƙif hawazin zamu ce su ne bayan ƙurashen suke ji da kai da kare wannan karkara tasu aka haƙi da su yanzu suka ga da sun ga suna kallon abin da ke bukana yanzu suka ga annan sallar sallar mazan Allah ya kama ka'aba ya kama maka da suka yi wa saura su ne saura kenan kan wannan ne cikin jagorori na ga malik bin auf na hawazin kwamanda ne yaro ne matashi da shika talatin kuma sananne ne wajen ƙarin yaƙi sauran shi ne kwamandakinsu ya tattara jama'a su gaba ɗaya da cewa a yi shiri kurin a yi shirin akta kundin bada a tankari musulmi a musu zama guda kur in ba haka ba barazan da ta kaga da su wannan shawara dai akwai da tijawa a wurin amma shi ne kwamanda amma akwai da zai masu hankali da da shi sai shi shawarar da ya bada ce dan ayyakin karin batta wanda kurin a mutane kurin dole tsaya yace kowa zai hutu da mata da yara da dabbobi da abu suka mallaka a gida dan ka san baka da komai a gida dan ka zaka yaki da kyau a mutu kurin eh a mutane an ka san baka da komai a gida ka tsaye ma gidan dole ka tsaya shine shine dabarar shi har dabbobi ta hutu har dabbobi da mata da yara gaba daya shi shawarar shi kenan cikin dattija ce yaro baka san ba yaki ba ma yaki haka ba barin ba komai gida wannan ba shawara ba ce ba muna ga maganar mata da yara a bar a gida idan mu je mu yaki mu ci a shi wannan kun shawara ba in ba ka yadda yadda sabka da komanda yadda sabka su kuma suna ga shine komanda ke shi wacce an ba ka ba kun hidda ba to shi ya yi kuma shine komanda ce zai ritaya shikenan aka mai kawiya aka shawarar malik bin auf yaro duk abu suka mallaka har dabbobi da awakai da raƙuma da mata da yara aka hutu yanda wai shi dubarar shi tun ka samar da komai a gida lokacin kai kai yakin mutuwa to sun tan kawo musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta a lokacin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bude maka da wajen sahabi dubu ishirin ka dubu goma ka dubu goma dubu goma a nan wanda suka musulunta saura da suka mika wuya dai yan gadafa da ƙorin shawa baya bude maka wajen mutum dubu biyar sam kari wajen mutum dubu goma sha biyu kuma daman shigo su shigo maka ba ba ta buko ba na babban yaƙi ba don fa ba ta kaɗa kai da aka ka shigo ba ta ba sha wahala ba kira kan sabai da ƙarfin su ga yawa ta ƙari wannan abin ya sa sabai shedan ba ilimin shiga sai dan tura musu aka to mun wada yau ga shewa yau mu ba da jam mu yau ne ya dubu goma sha biyu mu yau dan su nasara suke ga yanzu yawan su su ma da suna duk yaka suke na baya su ne ya kada amma Allah ya taimake su shi ne Allah ke wata labari Allah ya muku taimako fi ma dana kasira a wuri da yawa Allah kuna yanka dan kin ba kuna tara to yace a da ranar wane ne kin idza ajawtukum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ku gaji da kai faramtukun akum shay wannan yawan ku aka da muku bai muku amana komai ba aka huta hawajin sun sanin sun san karkare sahabbai sun zuhu ne wuri ne kwari ne nan kasar kasar kwari ne kurin akwai nan rami nan kan hanya sai an wuta lunguna ta tsakanin duwatsu a shiga da jijiji a da mai zo wani wurin a shi suka yi musulmi su zo duk sun kwanta a lunguna kasan kwarin sun kwanta kuma dama sun su zama gwanne ne wajen halbi wajen kibiya halbi gwanne ne kurin musulmi suna shigowa da duhu da jiji kurin ya tattatattara kurin kibiya kwanna kwanna wannan abu suka rikici har ma aka wata ko zama ina ki annabi ma ka bar shi ba san mai da suka wata kaga ba annabi an ce an samu mutane da yawa a wajen annabi mutum 80 da wannan wajen mutum dubu goma sha biyu duka sun ce 80 da wannan tare da shi wannan abin ya kwarai kowa rikice wasu sun tsere ba ka sama za ka yi ba ka tsara wani ba ka damu ba damu wani wata da nima to wannan abin kwarai sabai sun ga jarabawa to abbas shi ke rike da aka ce da zamun taguwa ɗaya ɗaya abu sufiyan sai imani a suka abu sufiyan abu sufiyan ya ga cimma sun musulunta daga baya duk abin da ya addini farko amma a wannan lokacin zahir abu sufiyan da abbas su suke rike suke rike taguwa a ranar salma suke rike da kawarta ana cikin hujjin hama wasu na gudu annabi ya kadawa iya shiga cikin homa iya ce ana nabi la kadib ana bin abdul muttalib ana nabi la kadib ana bin abdul muttalib kenan ba goya bace ba goya bace ce ni ne ni ne abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya bace nake ba kuma ni ne abdul muttalib ke cikin taron shi ne annabi wannan ba goya yake shi kuzo wai kuma ya tantara abbas ya ya rike rike tabo ya rike mu an farta ya rike shi tabo sun rike suna gaba haka ki kuzawa jewa sun tsere jewa mai sabai sun tsere abu ne ya kallu su annabi sallallahu alaihi wasallam yace abbas kai abbas Allah Allah Allah ba abbas sauti yace ikira naji ashabul shajara ashabul fitra ka kira yi ashabul shajara sahabbai da muhajirin me ashabul shajara suka mubaya ka kira su abbas ikira ya ashabul shajara ya yake kira yo ayo ne kira kana ji kuma gaba daya kurin kaman saka ta saniya dan ta yabace ta ji karan shi kurin su shiyo wani ma zai ga in duka zai bata mai lokaci sai sauke duk gudu shigo da zo ya hadu haka suka komawa suna hadawa iya kira suna zawwa suna zawwa aka hadu kuma ribu da kuma wannan kiran da Abbas ya kai iya kiran group group ta musulmi yanzu kuma aka hadu gaba daya wuri guda yanzu kuma sai sabon fama shine kuma aka shiga fafatawa a wannan ne kaga yanzu dai yawa bai koyi ba kun watsa kun tsere to amma yanzu Allah da yasa suka hadu kuma a wuri guda to anan ne aka yaki kundin bala dole suka gabaci abin da ya sauran su suka tsere suka bar mata da yara da dabbobin duk suka suka basu har kwamandakin shi musulmi suka samu ganima mai yawa tarkoi kamar wannan an samu ganima dubu ne a ce kayan da babujin dubu arba'in raƙumi ma dubu kaza shi annabi sai ba sai ba mutum ya raƙumi gari safani ɗari kai da mutum na bashi da kawai ɗari kuma mutum samu musulmi tare samu musulmi tare ɗari kai kaɗa a ƙara a bauran ɗari kuma ɗan maka ne sabbin musulmi tare ma shi ne hashe ɗan shigo na abin daga cewa ansar kun gani ko kun zo da shi kun rike shi a garin ku yanzu ya zo garin yana hidita yan garin ku a kanku wannan abin mutane kula ba su muna bai daga annabi sai ya zo ya hudu ba kan wannan abu da kalli Allah ta sadano suka kuka nan dama da ta kace kisa ce doguwa a takaice dai wannan haƙin hunain a shine Allah ya karya su aka musulmi ganima mai yawan gaske aka raba ganima da mata da yarda an kare annabi ya tahi ya tahi jirana ya an je garin mana alban za su zo don garin bai shigo ba annabi ya jira su ko sun zo su na dama ya leman kuwa annabi ya jima a jira musu ba annabi ya gaji da jira an raba ganima da matan da dabbobin annabi ya raba an yi rabo mai yawa sai ga sun zo duka sun musulunta ko an gara gaba daya haka man dakin annabi ya ce ko makara an raba musulun da za a amsa amma maganar abu da aka amsa annabi ce gaskiya baiwa an riga an raba ganima abu ɗaya annabi nuna a ruwa musulmi abin da ya shayi mata da rabe da musu kansu amma dabbobi da waye wannan an ƙari haka aka musu a takaice dai wani shine hunain abin da ya kan hunain shine Allah ke cewa kenan laqad nasarakumullahu fi muwadin katira Allah ya taimake ku a wurare masu yawa wa yawm hunain da ranar yakin hunain iz ajabatukum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ku da kun kai falam tuguni ankum shay'a yawan ku bai muku amfanin komai ba wa daqat alaikum al-ard bima rahubat duk girman kasa ta matse kuka ga bakurin mana ba wurin gudu ma shine kasa ta ta matse duk wadinta dan dan abun an shiga mugun hali dan Allah kullu gaba Allah hudda thumma wallatu mudbirin kuka bada baya da gudu Allah ce kuka tsere Allah ke bada bara gudu suka yi duk da wannan ku yace summa anzalallahu thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin na'am ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى على رسوله وعلى المؤمنين وأنا الجنود لم تروها نعم كنا بايا وانا هاري دا نقومشي دا أكشنا بلائي كما دا بايا الله سبقت نسوا دا منزنش غسو ما سيمانا الله سبقت نسوا وأنزل جنودا لم تروها الله سبقت وصل دونو نما لأكو ونقو باقا غنوس كسيسا ما أكا جمال أكو أولا يكي ya ce wa azabar na kafaru Allah ya azabtar da kahurai tabbasin shaka shi a duniya ma wa zalika jaza'ul kafirin kuma shine sakamakon kahurai na Allah ke kare su ثم يتوب الله على
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم to yanzu wani abin da ya wakana Allah ba da nasara ga musulmi sun karya kawurai Allah ce wannan Allah ba su wannan agaji ta hanya hatta ta agajin taimakon mala'iku Allah ya azabtar su a hannunsu kenan sun mai tubun Allah min ba min ba zalika alaman sha kuma daga baya Allah ya mishi tubo da yaso dan ce bayan yaki sun tuba da yawa sun tuba sun sun mai kauya sun musulmi daga ban kowa sun sun tuba zuwa cikin kungiyoyin musulmi bayan wannan abin da ya wakana kenan wannan hikima Allah ce suna kawaran ga abin da kai Allah ya karya su ya halaka da na halakarwa kuma daga wasu sun tuba kuma Allah shi tuba su eh Allah shi tuba da su gaba kuma tabbata ya wakana dama wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne gaban shi din da kai inda ka tuba ka gyara wannan Allah zai gafarta maka hikima Allah da rahmat Allah za ka kashe musulmi mai imani mai tsananin imani kuma ka kashe akan iya neman taimakon addinin Allah ka dauka addinin Allah tana kana kawuri da sai ka tuba duk abin da ka Allah ya yi maka ba ta rashin mu ne ya wuta abada a iya kawuri ne shi na annabi ta yake cewa abun Allah iya dariya ga mutane guda biyu suka shiga aljanna wani iya kawuri ya kashe wani mana iya me aka ce iya kawuri ya kashe musulmi ya shahada shiga aljanna shi ma ya musulunta ya shahada ko aljanna kenan duka sun shiga aljanna kenan akwai bambanci ni mummuni in kashe mummuni na san sani amma an mutum ya kawuri ya kashe musulmi ya tuba daga baya shi ma shi ma shiga aljanna ba da komai ya tuba duk da kaga ko ko musulmi ne ba da konde bude kowa da kawuri kowa abu ne ka zuwa ga tuba lahi da babai amma ya kawuri ne shi wani ta rasulullah wani mun zo muna yaki da shi ya cire mu hannu kai kwana na yi juyo kar shahada ya hanke da shi annabi ce idan ka taba shi yanzu jinin ka ne da ya koma mai kare jini kamar kai kai kashi in kashe shi kenan kai ma jinin ka zai hada a wurin yaƙi ne ka cire mai hannu kai ya cire maka hannu fu a cewa kan a ga mu ya musulunta baka da baka taba shi annabi ta taba shi kai jinin ka da tauri musulunci kofa tana bude kenan Allah al-ghafur na kuma rahim rahimin mai gafara ne duk lahin da kai da ka tuba shikenan balle mutum ya kawo rin al-islamin jin makabadu wanda ta wata jin makabada tuba tana goge duk abin da ka yi ta mishi wallahi Allah ghafur kenan wallahi ghafur rahim Allah mai gafara ne mijin kai ci gaba يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام مسجد الحرام بعد آمهم هذا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم na'am kada ku manta muna cikin sautar tauba sautar tauba in wa sautar tauba za mu kullum abin da zahi ne dan cikin fafa ta kai ta kware da kana magana kullum mawdu'in da zahi ne zahi ne mawdu'in ta daga da san haka take kuran abin da cikin yaki ake shi kuran ana cikin tsakan fafatawa Allah subhanahu wataala ke ta ya walladina amanu yakum masu imani innamal mushrikuna najas mushrikai najasa nan najasa ta ayin ko kan al-ma'anawi ne na magabata sun sabani kan zaman san su al-almuhim mutum kowa san eh dan kahuri ya taba ka ba ta ya kawon ki wurin an kira gunki na jasa wannan sabab ba ta ya kawon ki wurin dan ka taba gunki wannan ma'anai ma'anawiyan ne kamar annabi ta magana al-mu'minu la yanjus mu'mini najasa ce ma'anawiyan mutum mutum ya da janaba dan ya taba abu ko ya sa kaya kasu kuma tsammanin mai janaba in ya sa kaya su lalace a janaba ba ruwan kaya mai janaba in ya sa kaya ya zuwa ya komi kai har kaya ma da ya mu'amala da su ta saduwa ne bana ba shi zama mara kyau ba ruwan kaya da janaba wannan abu ne ma'anawiyan eh wannan janaba abu ne ma'anawiyan ba abu ne ba na na na haƙiƙa ga ce wannan nashisa ce amma a ma'ana kana da janaba kana da najasa ta abu amma jikinka kai mumuni dahirin annabi sallallahu alaihi wasallam muna cikin bayani ya gabata nan na iya cikin tahiyya kamar da Abu Hurairah a cikin gari sai an jima ya Abu Hurairah ya labi babu shi ya bace suka sake gama daga baya ta Abu Hurairah azuma ta duka tsere duka tsere ka ba shawara ta ya Rasulullahi Allah abin da ya wakana ina da janaba mun gama da ku ina kiyaman zama da kai da najasa shine nasila da tahiyya ya ce al'almunan layan jus mummuni mummuni bai zama na jasa ke mummuni tahiru to shi ne ke kishe tsayar mushirki shi ne jasa ne da haka sai allah ce fala ya ƙarabul masaji da haram ba da amini mahada daga yau kasu ƙara kusantar masaji da haram daga wannan daga bana kasu ƙara shiga masaji haram wannan doka ce ta ka hayyau maka kawuri bai shiga ko da wani abu ne biza ya su ba musulmi jidda da riyad ya je mu'amala amma dole ke ba musulmi ba ba mishi biza ke shigowa maka da madina duk da madina akwai magana kanta nassin bai zo ba kan musulmi madina gaskiya saboda mu diwa ran sallallahu alaihi wasallam kawuri ne suka suka mu'amala da shi a cikin musulmi haram a masallacin shi har ma irin su wannan wanda ya tsare a cikin masallaci duma wannan sumama wani usal kaga kwanashi na iya karu ma a masallacin ma ɗalibi annabi yana gamuwa da tawagar kawure a masallacin shi kenan amma abin da yanzu dai har yanzu dai wannan sun rike kawuri bai shiga maka bai shiga madina ko a hanya kai fito daga jidda daga arzuwa bai ga an sa filak kenan haram kahuri mamanu ko ya kama daga jidda na hefana bai shiga har yau don da ruwan ake nufa na yi wani auki masu hikima na maka duk ina gane na nayi ba kawai daya kuma masu ilimin musulmi ne ko tunisia ko egypt ko turki duk su suke ake na maka ba hannun kawai a ciki hatta har a madina masu rike har yanzu ba ba musulmi kawo shiga madina sai dai muna wuce zai ya daki sunan musulmi kenan wannan gari to tun da wani dokar ce ne kira Allah subhanahu wataala yace daga yau fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim haza daga bana ayin farko mun ga muku wannan sura annabi ya aiki ali bayan aiki abubakar imrul hajji ya aiki sayyidina ali ya karanta ta a amina a taron alhazai daga bana aka yi sanarwa la hijju ba'd hada al'am mushrikun wala tu bil bait urwana daga bana mushriki ba zai haji ba kun ba ƙara tawafin ɗakin Allah zur wannan sanarwa ayi da wannan shekara ta tara da hijira kayan annabi ji haji ta ƙarshe wanda aka ci hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam haji guda jama'a hajjin ban kwana alhaji annabi manzo Allah haji guda ita ce ta ban kwana ita ce ana yin ta hajjin ban kwana hajjin wata wata hajjin ta islam ita ce hajji ta farko da aka yi ba mushrikai duk kayan ana zawo amma ita ta farko da aka yi ba mushriki to bayan wannan ce a wannan ce aka yi sanarwa daga bana kasa ƙara kusantarwa ba ko kusa kasu na masjidin haram ke daga bakin hududun harami ba sa shiga to wannan abin da ya wakana an samu ganganu da tsoro a wajen sauran musulmi masu raunin cewa to to idan an san harkokin kasuwanci balle a shirya kare su ka hauran duk su ne manyan kasuwa su sai kama kare gari kaza da kai dani duk kasuwanci zuwa ke kuma a ce kasu zo ai ko matsala kasuwanci zai tsaya wani abin da kai kai ma yanzu iya kauri yanzu shine Allah ke cewa wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadl in sha'a in har kuna tsoron talauci gaji akan wannan doka ta hana shigowar mushriki garin makka in kuna tsoron talauci ne Allah ce shi Allah zai wadata ko daga fadalar shi amma ba dole cewa in sha in ya so amma dole nan mene ka ya so kan ku gama abin a tunda akwai arziki he mu hana su a wannan doka ce dole arzuta ku ba dole bane Allah in ya so ne kai bar ku babu arziki amma kuma kasu zuci kidan kasu dan ka gama abin a tunda dai akwai arziki daga baya a wannan doka ce ta Allah kasu karzawa wanda kuma magana talauci Allah in ya so fadar tashi ce sai azuta ku in ya so amma su kuma gobe wannan Allah ta gaba na kan ƙara barin su zauwa har kuma aka yi to yanzu ba fadar ba arziki yanzu alhamdulillah ba sa zama ba arziki ba magana mai eh cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi ma kowane lokaci ku diba yan wa kullum iyayen ji ko hamdalika masu imani yau duniya masu musulmi wannan abu da yawa da wancan zamani ne a wancan zamanin ma Allah bai bar musulmi ba karazibi bai basu ba cikin halin kumci da talauci yanzu Allah ya ka ilimin zamanin arzikin zamanin shi ma har yau Allah sa iya nan a hannu idan kun lalace har yau Allah ya sa wannan abin da ziki na Allah ne ba na wani bane ba wani bai ke baka petrol ko diamond ko zinariya ka saka Allah ne ki saka shi Allah ki binne inda ya so kuma dole ku a wannan wuraren kaga wannan Allah ne daga fadalar shi ba ku eh ya ba ta ka fadalar shi shi ya bada kuma dole a zo kuma da mawajin su eh kina abin ba wannan bane ba haka Allah in ya so daga fadalar shi zai ba ku kuma inna Allah alimun hakim Allah masani ne da abin da yake Allah ya san komai haka nan kurin kuma tsarin Allah kurin kuma hakim Allah mu hikima cikin tsari da abin da Allah tsara shine daidai eh ko da ka gane ba shine daidai kin ci gaba قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كيكي وإن دباس إيماني دا ألا درانا الآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله kuma ba su haramta abinda Allah da manzon shi suka haramta kaga Allah yana haramtawa manzon shi yana haramtawa kaji dake ko Allah yana haramtawa manzon shi na haramtawa akwai abin da nasin haramci yazo a Qur'ani akwai wanda yazo a Sunna wanda nasin qur'ani tabbatar mun da haka na ke duk wanda bai haramta abinda annabi ya haramta kaga bai da imani yace wala yadinuna dinal haqq ba sa addini addini na gaskiya na Allah islam kenan islam min min hujja inna ad-dina inda Allah al-islam shine addinin Allah amma da amma ya fitar da addinin fa kabala bin hum la kabala khasirin dole wani addini musulunci ba Allah bai karba kenan addinin gaskiya shine islam shine addinin Allah ba gaba daya kenan waɗanda ba sa addinin gaskiya yace min alladina utul kitab dan Allah ya bada haƙƙin yaƙar ahlul kitab akan wannan rishin imaninsa da Allah da manzon shi rishin addinin Allah yace za a yaƙe su hatta yutul jizyata an yadin wa musafirun sai sun bada jizya haraji karo su miƙa su bada kan halin kaskanci mana yadda aka yi su ɗan wani menene musulunci bai ca ya kabauta ma Allah dole idan aka je garin kawure ne ɗayan uku da ake ka musulunta ka zama ɗan uwa ba matsala komi ka ce kai kana san addininka baka bari to kai amma sai ka zama to ƙarshen daular islamiyya sai ka ba da kuɗi a wata ko a shekara kai za ka ba da kaza a shekara kuma kana ƙarshen daular islamiyya a sama dokoki wanda za ka bi ƙasansu to wannan ne ya ce bai musulunta ya ce bai bada jizya mi kenan haka ne ya zama barazana kenan shi ta Allah ba dama a yaki shi sai bai musulunta ba iya adawa da musulunci kuma ibin jizya kenan dan adawa ne kenan shi musulunci ba dama a yaki kahuri a wannan hali ya zama kenan alharbi kahuri wanda za a yaka ne amma in ya mai kauya shi kenan in yi mai jizya za a amsa shi kenan a sami dokoki misali daga lashe umar ne an dokoki daga ciki za a ce a shekara ku ba da kaza coci babu sabuwa tsohonin hata ƙari ba kwa da'awa ba kwa wuta daga zairarku ba sai da giya ba da audukoki za a samu su shi ne sagirin abu da za a samu su don a kawai yadda ba ba ta dama yadda addininsu kenan wannan shi ne akan haka za a bar su addininsu ba daidai hasa ƙari kina shi ne magana kenan alabar umarnin a yaƙi waɗannan mutane da Allah ya jero wanda ba su imani da Allah da manzo da ran lahira ba su haramta abin da Allah haramta da manzon shi suka haramta ba su addinin gaskiya na ahlul kitab su ba da jizya da hannu su meka cikin halin kaskanci tana kaskantattu ta kun zaki da su ci gaba وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون نعم nan Allah na gaya mana illar wa'annan aibinsu ahlul kitab wa qalat al yahud uzair ibn Allah yahudawa su sun doki uzair cewa dan Allah ne subhanallah su kuma nasaru bukatar nasara ibn Allah sun muka ta isa dan Allah ne nan menene wani bangaren biyu Allah subhanahu wata'ala su da zai zamanto darasi ke badawa ya bada wata aya ga mutane don su imani amma aya ta juyi shi ta yau su kuma ta kuma rigima wajen su kaga uzair wata aya ce ta Allah ga uzair ga duniya uzair iya daga cikin malamai na ahlul kitab na yahudawa malami da cikin malaman su wanda sai kisa shi da takaice Allah ya amshi ran shi wanda shi ma dai cikin irin al'ajabi da yadda Allah ya kira mutum bayan mutuwa iya abin al'ajabi kan wani raya mutuwa tashi bayan mutuwa uzair za shi gona za shi tahiya wanda Allah ba labarin shi dai Allah da kiran uzair ana kaka haraka Allah da kiran uzair ba aka shiga haraka uzair ya bace kuma Allah ya bada idan ibada shi kowa ba wanda ya gan shi sai da ka shekara ɗari ana harkoki a kai a kawo ko ya da shi an manta da haka wanda tarihi ne ya bace sai ya bace kuma malam ya bace shikenan kai a wannan kan tsakanin sun samu jaraba iri iri sun zan fatattaka sun gudu da tawon masu tsere sun bar su wani abuwa cikin duwatsu dai ba su da wani mutane a zuwa na taurar yanzu ba shi tara ɗari ƙwararren nan allah ya tara su yau ya tashi kurin gashi nan kamar wanda ya tashi ga barci barcin sahi ko na malici aka afi malaka ya tambaye shi a nan ka zama kwanan malam shi na zama wuni ko kwaramin wuni shi da zan da aka ce a mallabi su mai ta'am ba ala shekara ka ɗari a nan ɗari shi gambar shi ne tashi don ala ya gwada mishi ne tashi ba mutu ala iya tada ba da sauran mutane su gaba ba na abu ne ba ba ya lahira ba ana ma ala yana iya yi kurin zero yanzu ashe ba ashe ba ashe ba gaba ba gaba kai tashi ko ba kai na kai tashi ba to zai su kadiba jakinka kadiba jakinka a gaban ka abin da zai baka na iya kallon kashi karab karab karab karab skeleton na'am iya gamuwa a gaban shi aka same nama iya kallo jiki ta shi ya boda ya tsaye jiki shi wancan da ya tauri shi aka kuma sura da tsarin kwashe rafi ka lamta sana di ba abincinka dan hararo bin da doko da doko dan hararo da doko da yanzu zashi gona ko shi ma aka ce lamta sana ko can zabi ba in tak yanda yake in je bar shi kamshin ma yun canza ba Allah ya rike shi shi ga jiki an tada abincin shi yanda ya tayi da shi kamshin Allah ya rike yanzu ce lalle ya san da Allah mai iko ne akan koyi shi uzairu ya dawo to da ya dawo ba magana shi a ce uzairu mutum shekara ɗari gama wace ya to an ce a cikin ɗiyan shi akwai ƙarama ita ma ta tsufa ta gargi ke san labarin tun lokaci da tsawon lokaci uzairu ya daga daga kaza da alamun mai za ka gano uzairu ya zo ta ce inda uzairu ne iya da adda musu ja mata adda ta bude ido ya mata addu'a idan ta bude ta kai lalle wani babanta ne a taura ta bace ya zo da ka iya hudu ana rubutawa kuma shi abin mamakin ce sun ɗauko ta gaba a cikin tabbacin an sami daga baya yadda ya hudu da wadda aka samu a koyan haka suke je shi da suka ce wannan kurin ɗan Allah ne kurin ka gani wai su zo suka aya Allah mai iko na kan tarin mutu a su suka ta kuma ta bashi su kun shi ne mana Allah ne kurin gaba da ba ka bewa a wani abu a mutu a tashi shi kada ɗari kun suka kun kunna Allah ne kun Allah ne Allah ne ka ji fitina su su kuma na saru Allah ya so gwada wani duniya mai iko ne kan komi ya yi adam ba uwa ba uba da ƙasa ya yi hawa daga cikin adam ba uwa daga cikin namiji ya mai da halitta mutane tsakanin namiji da mace dole kanikanci kaga wa Allah ya da kanikanci zai iya ku to gwada ma Allah mai iko na kan komi yanzu kuma ya Allah yake so hudu mutum daga cikin mace ta ma ita kadai shi ne Allah bar aya Isa alaihissalam babu uban daga cikin macen Allah mu da shi dun aya ce daga duniya amma su wannan abin kuma sai suka juya daga cikin mace a samu da ba oba oba kuma da irin abin mamakin da Isa rika yi ya je mutum ya mutu ya adda ya tashi tashi kuma a gaban kai tashi kuma tashi bai na yarwa ida ba mutum zai koma ci gaba da rayuwa cikin ya kuma suka tashi suka ci gaba da rayuwa cikin da masu ba an tashi ba dan kuma ba makahu da aka ga makahu zo a da gaban ka ido warai gurin babu wani magana magani gurin ido ta gude albarak haka kurin kuma da izinin Allah su ga abin kurin in ba Allah ba kira ya sai Allah kurin kurin wannan aiki kurin Allah ne kurin Allah ne turo shi zai aike shi koma kaji fitina to wannan shine hadarin waɗannan al'umma guda biyu yahudawa babban aibinsu sun ce uzairu dan Allah ne wannan wannan babban magana ce dangana ma Allah da shine babban lahin yahudu nasaru su kuma suka ce isa dan Allah ne shine lahin Allah ce zalika qaulun bi afwahihim wannan cewa uzairu dan Allah isa dan Allah tace wannan magana ce suke hudu da baka yudahiuna qaul ladina kafaru min qabl tana daidai da maganar kahore kayan su can da muka suna cewa ai malaku da da maza ne can da mana dangana wannan malaku da Allah da mata kayan a ce usai da Allah ne isa da Allah ne an ce malaku da Allah da mata to wannan magana tana tana daidai tana daidai da maganar kahule kayu to wannan kalama qatalahumullah na'am Allah ce Allah tsine musu albarka shin Allah tsine musu albarka anna fukun taya ake karkatar da su daga wannan aya ku kusa ga ayar Allah mai iko akan tada ba ba mutun awin su juya su kuma su dauke shi su dangana ma Allah da su dan Allah ne abin abin ya mun taya ake karkatar da su kan wannan wannan akida Allah ce gaba اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وإنهم قبيلوا وانا الأمة سرقي ما دمانسوا دما سبوتسوا wani saboda ilimin shi wani saboda bauta da yake wannan ɓangare biyu wannan al'umma guda biyu sun doki wannan shugaban nasu abin bauta wanda ba Allah ba adibin hatim ɗaya daga cikin larabawa suka shiga addinin nasaranci tun lokacin jahiliya iya ji manzon sallama ya zo ya da'awar annabta dan adawa da abun ya gudu gaba da ma kuma kasashen yi nisa ma da inda ma ake magana ta annabta Allah ya mu yaƙi da ƙabilar shi da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam aka kamo ilwo shi annabi tabbatar da ilwo adici babban mutum ne mai karamci babban mutum ne annabi ce a sake ta kyauta ta koma ka taɓa ko bai kinta barka ta koma wani abin da annabi yana karamci already dadi ya ga ashe musulunci ba dinin ba dinin wannan ta danci ba suna da kashe ta ko yana yi mata amma aka kyauta aka sake ta ta yi annabi ta kubarta ta yi annabi ya san me sai kullum an ce mutum karimi karimi ko ina ji wannan abin ya sa ya samu sai zuciya ya ga iya so shi ma zo zai biya ciki to lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da kurwa ta zinariya a cikin shi hanzu kan yakan addinin shi ya annabi ya kai wani aya gaban shi da ce ya rasulullah ya muhammad mu ba ma bauta musu ba ma bauta musu wannan magana ba ta ba haka ba ya ce ba sa haramta muku halak ko su halatta abin da aka koyar da ta yana ta wannan alwata wannan take bautar ta su wannan ce bautar da take muku ko haramta muku halaka halaka haram shine bautar ta su ɗan wani abin adi bin hatim iya zamne ana ko akwai wacce cikin bukhari wacce cikin bukhari iya zamne sai wani yazo matsala problem kuka talauci ya su da kaza kaza annabi bai so ba irin mutumin ya zo samu ya so musulunci me musulunci a kai magana matsala problem talauci a gaban da annabi an kada ba annabi ya dangan fuska bai ji dadi ba an ji wani ya zo ai har harkar tsaro kaza tashi hankali ai mushe magani annabi ya dai iya kallon sa da iya ji annabi ya kallon adibin hatim ya kallon shi sai an jima annabi ya abi ara'ata hira kaga taba ganin hira yace a mara to lake umbito ana an ban labarin annabi ya so ka mai cewa addini ba haka ba haka zama ba yace to ga hira gari ne kurmi ne na yan tsagiru ɗan duniya da ake huci da makami yace ka ga da ce ban ganta amma ina samu na samu labarin hira yace to adi idan Allah raya ka kaga hira sai mace ita kadai ta haihu dabba ta haihu da ummi ita kadai za ta zo ta keto ta zo ka'aba ta yi tsawafi lafiya da tsaron kowa sai Allah ya ce aina du'ar tsayi a raina ce ya ce wannan ce gaba ki babu ke gaba ba mutum da ke wani ya ce a raina ya ce wannan abin kuwa yana yan hoshi na tsayi wannan bayan bala'i mace zai ta ɗaya ya ce a raina haka da annabi ya ba annabi ya da ba haka ya ce ya aji ya ce la tsalbika hayat da tufta na kunuzu kisra in Allah ya ka ka kisra ko aslan shine daula ga kai a duniya yace za a bude daula ta kisra a cikin kisra ta suka duke ta abu addini ake addini ta yace wani kisra bin hurmus ya su da bin hulmu ce shi bin hulmu ce ya ce ni dai a rai na ce abin da akwai matsala akwai aiki a rai shi ya sa ga abu ne wanda ke fayewa to zai bayan ya mutum suke kawo labarin ya ce in allah raya ka kuma ana adi sai ka hoto wata ran kana da zinariya cikin hannu gane ba za ka ba kowa bai bani bukatarta a wani addini kaga wannan wani abu ne annabi ya bashi bishara kai ga wannan abun matsalar problem kin talauci haka za a tsaya washi da makarami ana bashi ya bashi bishara duk wannan zai huce talauci zai huce tsoro zai huce za a samu kuma daula yake ba shi yake ba shi yake ba labarin yace wallahi wannan abin guda biyu din na gan su a gaba na na ga mace ta zo ta yi tawafin ka'aba ita kadai kan dabba kuma ce a gabana a rayuwa ta an bude dauda kisar ya ce in muna jiran na uku a wancan zamani iya jiran na uku na wancan magana yawo da kudi wa karɓar a sadaka in wa almuhim ka ke na addini wani abu ne wanda yake na ka ce a nan zirba wani sabon zawa ne amma bai so a sami kyama a jinsin da wuri to shi ne adibin hatim da aka almuhim a nan annabi da ya ce mishi kuna bautar su ya ce a mugun bautar annabi ce ba sa halatta haram haram da suka ce muna yi suna yi ya ce wani ita ce bauta kenan nan wani halitta maka haram ko halitta ma halak ka bi shi to bauta ce magana kenan shi ne sun ɗauki abin malamansu da masu bautarsu kai za mu ce da masu iliminsu abin bauta ba Allah ba wani musiha bin maryam kuma sun ɗauki isa ɗan maryam abin bauta alhali Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida alhali Allah ce ba a musu umarnin wani abu ba daban umarnin da Allah ma kowa shine umarni akan bautar abun bauta daya shine ce ilahu wahida ma'ana shata la ilaha illa Allah wannan shine kira duk ake wa duk wani addini gaba daya masu bautar gumaka suna da ilaha masu bautar isa shine ilahin su uzur duk wani shi da ilaka gaba daya masu bautar doguwa wai gurji gaba daya to aqidar musulunci ta ce la ilaha ba duk wani ila al-ma'bud kenan dan wa duniya ka nan ma zo bisu inkarin Allah Allah Allah Allah ne gurin bisu inkarin Allah Allah bai cikin matsala ta Allah ko Allah bai cikin matsala gare su matsalar mutane ila tun daga nuwa da salam duniya ba su kyamar buya kawo da ba su kyamar a ce Allah har masana ta Allah mai girma ne ya huce ma akwai mutum man zaɗa masa mace Allah bai wa Allah ya kore mutum ɗan adam a su suna kamar girman Allah ne mutum ya yi ƙashin Allah ya koshi su duk zai kisa girman Allah ne ya wuce kai ƙashin Allah ya koka ba ya kuma suka cewa ba ya bauta ma Allah kai tsaye kai ta wusa da ta intermediate duk a sun san sun san da Allah ne amma ce wannan kuma kan su ne intermediate su ne sahani kenan mutum ya yi kaɗan ya bauta ma Allah kai tsaye ka duk wanda sai san da kai sun san akwai Allah kuma sun san da girman Allah illa bautar Allah kan jahilci yan wata ƙunsha take ba ta dawa fizir da annabi ke mana kan ahana ai suna abu ne kullum wa kullum da wata mala da jahilci kasha matsala su a wajen gurin shawa wai girmama ka'aba ne yaushe za ka zo kayan da ka saba ma Allah ka zo ka kiyaye aikin Allah wanda ka yanzu ka zo inda Allah yake su suna da shi da hawa zuwa duk mai bota Allah ce da ka duk bautar Allah ce da ka wani hayyo wani kama tsama da ka kasa matsala su bautar Allah ce san Allah ne yasa ba ba kawafi da kaya sai ka zirin ko ka ta heka yanda Allah yake so ka dawo ka suna girma Allah ne kun ga ba wannan goma kan suna ga mutum dan adam ya yi kadan ya bauta ma Allah kai sai ya kai shi ne ha he ka bi ta hanyar wannan goma kan wannan aljamin malakan su ta nan ne zaka samu kusantar Allah amma kai kayan Allah kai sai kira Allah kai sai gini kada wani bauta Allah ce akan jahilci duk kullum mutum har yau za ka bauta Allah ka kusanci Allah da jahilci matsala ce sakamakon da nasi da wahayi shine kuma magana kenan ilaha ce ma'abu kenan duk kiran da Allah yake babu wani ilaha ba za a kiraya ko na ruwa ko kariya ko duk wani ko rantsuwa ba wani abu da ake ko wani akwai nashi akwai su san ba sai wani Allah yace na ruwa ne da yawa kamar da su kuma ana matsalar ruwa ne ga anzaji akwai ana neman kariya ga inda aje ana neman arziki ko ne da nashi da basu ila daban-daban a cikin sai suka yi annabi da ce la ilaha illallah suka ce aji al alihata ilahan wahida in hada la shay'un ujab amma da ilaha daya suna komai nashi amma a ce daya wani kamar kamar maki a da arista je kadan kusa cikin rayuwar cikin jahiliyar da mutaso zaka mutun shi daya da kaudabara da kibugu lazana shashatau wane ne shi da jikin shi da maganin wurin jini da maganin wane da maganin mayu kai ka mutu ka dan kamun kura ko ta laya daban wallahi haka ne kaka ba maki da wancan kai ma a yanzu akwai abu a jikin shi akwai ta komi daban ta kariya ta wurin jini ta shashatau ta kibugu ta waye da jikin shi da kiri da laya diya ga wannan su ne to su ma ta haka ne sun yi kowa da na wani jinin da na ruwa da na arziki daban-daban ne kace a yanzu gaba ɗaya babu arziki wajen kowa ba a kariya da kowa ba a dogara da kowa ba a rantuwa da kowa ba mai bata ba mai yana Allah kurum shi ne la ilaha illallah duk wani ilaha ka yadda gaba ɗaya babu wani god babu wani joba babu wani irkwai babu wani ubangiji gaba ɗaya illallah Allah ne kurum wannan shi ne ma'anar kalmar la ilaha illallah shi ne ilahan wahida ce gaba daya wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida ba ba wani muni daban ba illa sabota ta mu Allah Allah shine ilaha guda abin bauta la ilaha illa hu kun babu wani sai shi subhanahu amma yushriku Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka game da duk abin da ake gama shi da shi Allah ya kai haka amin fasaura ina ga lokaci yayi Allah kai mutum gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته